Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da wannan lokaci. Abokinku ya sake dawowa gare ku. Don in gaya muku ratanga na zazzagi a sannu a sannu hankuri tana ƙara nisantar azabar da mijinta yaji yake mata. To ita kuma hangara? za ta ci gaba da nemo kuɗi ta kawo ma mijinta zabairu saboda ta samu lahiyar shi kai al'amuran fa sun fara zahi kuma matasan garin ratanga abubuwan nasu fa sai a hankali yanzu masu sauraronmu ku bani aron kunnuwanku domin mu saurari ci gaban wannan shiri namu rayuwa kenan don ya warware mana dukkanin wannan rikici.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na ashirin da ɗaya domin iyali.
ana tsananin rana a ratanga amma wannan bai hana matan gari su yi zancen ƙungiyar hindatu kowa ya san da cewa hankuri tana taimaka ma mata bayan rasuwar diyar ta hindatu matan da ake taimaka ma sun karɓi wannan abin cikin mutunci kuma suna alfahari da abin
Walaikum salam.
Hankuri na zo wajenki ne.
Bismillah shigo.
Na zo wajenki ne domin mu tattauna wata magana.
Menene matsala? Gaya mini in jiya.
Ina samu ina fuskantar matsala ne idan mijina ya ce ya kusance ni.
To yaushe ne wannan abin ya faru?
Ina karama uwayena suka kai ni aka yi min kaciya.
Akwai likitar da ya taba duba ki?
Babu likitan da ya taba duba ni. Ko mijina bai sani ba.
Kin yi gaskiya kuma kin yi nazari sosai da kika zo wajena amma yanzu za a gama ki da ƙwararren likita wanda za ya duba ki.
Ina tsoro ne idan na je wurin aihuwa in samu matsala.
Sauraron ni. Na gaya miki wannan abin akwai haɗari sosai amma ki kwantar da hankalinki ƙwararren likitar da za ni gama ki da shi ya yarda da kanshi kuma zai bin ki tsau da kawa sai kin aihu lahiya ba tare da kin samu wata matsala ba kin ji ko Hankuri kenan sai na je likita ya duba ni.
ai babu likitar da za ya yi ma mutum magani ba tare da ya duba ki ba shi yasa na ce miki za ni haɗa ki da ƙwararren likita ba ki gani ba yanzu al'umma sun bar ma ɗiyansu wannan al'adar banza na yi ma ɗiya mata kakiya
Ashe akwai al'ummar da za su daina yi ma ɗiya mata kaciya.
kwarai ko ɗiyan nan zamani ya canza babu mai so ya gana shi na wahala zancen kakiya magana ce wadda ba ta da tushe ko kaɗan
matar da hankuri ta turo ta iso wajen Dr. Sani. Tab ijan abu ne mai wuya ga mace ta yi zancen matancinta da wani namishi.
Eh, malama ki san da cewa zawaki nan tana da mahimmanci sosai gare ki da kuma ɗan da za ki samu mai wuya shi ne dama zawa nan wurin kuma allah ya sa kin zo
Yawwa, ai tunda Allah ya sa kin zo madam.
ko zan duba ki yanzu nan kuma insha Allahu ni zan ci gaba da kula da ke na yadda to ba zan miki karya ba don ban saba yi makuwa karya ba akwai matsala kin san da cewa matan da aka ma yanka takan yiwu su samu matsala wurin aihuwa don shi na na tsorata na zo nan domin jita-jita na mutane to madalla idan kina son aihuwa kina iya samun ɗa amma sai in kin bi ƙa'idodi kuma ƙa'idodin su ne ki rika zawa awo aji-aji kuma in za ki aihuwa ki zo nan mu rika bin ki sau da ƙafa a lokacin nan ko akwai wata matsala ni da abokan aikina muna iya gano ta da wuri matsala kuma wace irin matsala dokta to takan yiwu ɗan ba za a fito da kanshi ba kenan ala dole sai an tsaga kin ga kuma an yi zancen tsaga tana yiwuwa a huskanci matsalar zuba jini shi yasa ne kaga Dr. Sani mata da dama suna cikin irin wannan halin amma ba su san hanyar da za su bi ba domin su ciwo wannan matsala shi yasa suke shiru da bakin su ai gaskiya ne lalle in ba a san hanyar bi ba akwai matsala sosai ba a kaɗan ba amma hangara kisan da hankuri ta yi ƙoƙari ƙwarai mun yi sa'a da muke da ita cikin unguwar nan
Dokta, a gaskiya hona ga mu'amalar nan taka kai da hankulwa tana ƙara ƙarfi.
sosai ma ƙware ma abubuwan ki tahiya yadda nake so ni yanzu ma abin da nake so so nake ma in tambaye ta ta ƙauro ta komo mu zamana tare
Ni wa a gaskiya ya kamata in san ta yi. Ko da zai zamo dalilin rabuwata da Zabairu. Gaskiya. Kaga, ni na mamanta. Na zo nan ina ci gaba da surutu. Ashe na bar madam sangare can. Kaga dokta sai an jima.
to mu jima da yawa
A'a, hangara. Wai ya aka yi yau injin gana ku yana ƙara ƙwarai.
kin ga madan sangare ya tabbatun inji saboda ni abinda nake so in gani gashi na ina ganin shi a gabana Ya sa ake ce min in bar in hita batun inji. Yanayin ku ga yanayi ni ƙarashi ya dame ni. Haba, ko da yake yau mutum ne ya hangara. Na ga kina cikin damuwa. Gaya mini mene ne matsalarki.
kin ga madan sangare abin da yake damuna fa na tabbatar da in na gaya miki shi ba za ki iya mini maganin shi ba Haba hangara. Ya ke min wanga- wanga irin magana. Kyar kika san da mai gidana mai kuɗi ne. Kuma in na gaya mishi zai taimaka miki. Dan Allah ki ki gaya mini mene ne ke damun ki.
kin ga madan sangare ni wadda abin da za ki bani ba zai mini maganin matsalar da ke damuna ba kada Allah raban da shirmen banza da magana banza da ke mini ni ki gaya min ko nawa kike so
to na ji gata
kai kai kai kai kai tabija
kin gani ko daman na sani ba za ki iya ba to shikenan zan kira mai gidana yanzu in gama ki da shi alo rabin raina kana lahiya to ma da gane wata da mutum ne ka hangara lalle akwai bukata gare ta na kuɗi so nike ka taimaka mata gata nan zan gama ka da ita amshi gata
alo Alo, ni ce hangara Angara? Kina lahiya? A lahiya Allah wallahi. An ke mini kina da matsalan kudi? Kina ki zo karhe daya.
a karhe ɗaya gaskiya a lokacin ina tsakan aiki sai dai in kai za ka samu ka zo A to shikenan, ga nan zuwa sai na zo.
to shikenan sai ka zo allah kaka lahiya
Eh, kai mato ka kira ni da gaggawa baka san cikin me nake ba. Lahiya, me yake faruwa ne?
haka ne dan baba zanna zanna saurara ka ji duk abin da ke faruwa za ka ji Na'am.
bisa kan abokina ne za mu dan tattaunawa Wani abokin?
yo ina da aboki wanda ya wuce abdulaziz kai ma dan baba Baba, eh, to me yake faruwa da Abdulaziz?
yo baka da labari Ah, to wallahi abdulaziz ya bar gidansu tuntuni yaje ina subhanallah dan mi?
yo wa san inda ya tahi ni dai na ji an ce ya bar gidansu sai dai wani tonan asiri ne da mahaihiyar shi ta mushi Ka wanda wallahi ni kiran kaina mato mahaihiyata ba taɓa mun irin wannan tonan asirin ba subhanallah.
ka san a cikin dubbannin mutane hilin balo ta zo ta mai tonon asiri hatta kan bangaren karatun shi sai da ta gai ta ce biyar ya samu wajen kilgo wajen lissahi shidda wajen turanci amma ko an haɗi ba an haɗi kwarai ana samun biyar shidda kai ma bisa ishirin ai ka san abin ba a cewa komi to sai mi kuma to ta koma ta ce tun da dai bai ba karatun shi daraja ba bai ba muhimmanci ba ko kaɗan dama ho da aka bar shi yana wannan wasan ƙwallon ƙafa an aza zai ba karatun nashi mahimmanci tun da dai bai ba shi mahimmanci ba za a gaya ma baban shi kwata-kwata ya hana shi zuwa wannan wannan wasan ƙwallon ƙafa aiko da an halaka shi man da an yi mai banna man eh haka ne haka ne sai dai wallahi ka san na san inda aboki na yake dan mugu abu na san inda yake kwarare inda ya kware kai mi ma wallahi kai ma to ga hawa abdulaziz nan ta yi ga abdulaziz nan ta yi hawa salamu alaikum wa alaikum salam abdulaziz dan baba barka mato ya ne muna lahiya abokina lahiya lau amma kamun mu yi wata gaisuwar girma da arziki da kai bai kamata ba a ce mato yadda muke da kai ka zo ka zauna nan gurin kana yi da ni ba haba da Allah abokina Abdulaziz rage hwada menene na hwada menene na hwada abin ga hwada na gayi abokina ba lahani bane ba wani lahi bane ko ba lahani bane yanda muke tsakanina da kai a ce ka zo ka zamana kana tsegumi na ai in akwai wata magana kamata a ce ka nemi mun yi magana ni da dan Allah yanzu dai ya hakuri sauraron nika ji ya hakuri dan Allah da Annabi ya hakuri wani ka sama wani abu da nake so umma albishir ban sani ba sai ka haɗi wallahi na ciwo ma kan matsalar ka ta zuwa turai madalla kaman ya yawa abokina ka san akwai mayan mutane wanda nake mu'amala da su wanda na tabbatar wannan mutanen in muka je muka gansu hankali kwance za su saurare mu su ji kukanka su biya ma wannan bukata
to ban gane ba ni me kake so in yanzu saurara ni dai na san ka na san ka kuma ka san zance na zuwa turai da an ce turai za a to dole sai da hikima dole sai da ilimi dole sai da dabara ka san da wannan ko yawa kenan ba haka nan bane za a zuwa turai
yanzu a maganar da kake hodi me kake so ne in yi yawa ka san dai ai ba a kai ka turai banza haka na ɗauke ka a kai ka ko kana ta zana abubuwa kuma ka kawo magana kuɗi to kai ka san mato a garin nan kai ka sani ban maganin ko sisi yanzu ya kake so in yi kenan amma aboki na Abdulaziz kakka manta wa kana da ni kana da ni mato kana da ni ni kana da ni to sai aka yi kuma ka san ni na yarda da kai ɗari bisa ɗari in dai wasan wajen wasan ƙwallo ne na san kai gwani ne ƙwararre ne ka ƙware babu kamar ka kenan ba wani abu bane tsakanina ni da kai abokina ina iya ramta ma kuɗi ka samu ka je turai a to gaskiya ya yi kai yawa sabke zuciyar kamar yawa yawa zai taimaka maka haba abokina Abdulaziz ya hakuri ma shi wa zai taimaka maka ka gani ina jin ka kenan in na arama wannan kuɗi Allah kai ka turai lahiya ka warware ka samu naka daga baya ni kuma sai ka maida mani kuɗi na wanga ai shine da yake ce ma zaman tare ai ba abin da ya haka da gaskiya wannan yayi yayi to na ji maganar ka amma dai gaskiya ban sauran amincewa sai na je na yi nazari akan maganar nan yawa yawa ka je ka yi nazari sai dai nazarin da za ka yi ka kai dogon nazari ka yi dan guntu sabili lokaci ya taho na wajen wannan tahiya turai kuma abokina ina ƙara gaya ma wallahi duk wanda ya samu rana ya shanya garin shi kakka tsaya wasa ha wagga sa'a ce ka samu tana yi ita ce ta hwarin ita ce ta ƙarshe dan in ka tsaya wasa wallahi ba ruwana to naji kakkai wasa da daman na Abdulaziz kaji naji yawa
Salamu alaikum.
Aminu wa alaikum salam. Ah, musi shangare? Iko Allah da sauri haka.
Ah, ba dole ba. Yo ni hangara abin ya bani mamaki. Ake kina bukatar kudi. Kenan da akwai mamaki. Kamar ki hakan ga ake kina bukatar kudi.
Kamata?
Eh.
Ban gane ba.
Ke barauniya. Ake kina bukatar kudi.
To.
Haba hangara. Kin azuko ba musan abin da kenan ga kina sato magunguna na likita kina saida kike kina bukatar kudi yanda kike samun kudi da kwai mamaki Mushe sangare, ka zo nan ne don ka taimaka mini ko don ka zage ni.
ai kin san gaskiya gaskiya ne ko ba haka ba eh mana ya gaskiya ne haba To na ji, yanzu in tambaye ka me kake so da ni ne?
yauwa yanzu kika zo gida kin san abin nake so Sai ka faɗa.
matalla saurari ki je Na ji.
magunguna zan kawo miki ki zan saida kina shi iyahi ki yi sake-sake kin ga sa- za ki samun kudi yadda kike so ki sai gidaje ki sai motoci kin gani kenan wannan harkan ai alhamdulillah ko ba haka ba saki samun kudi nan da nan to na shi me yasa sai ni me yasa ka zabe ni haba hankara kullum kina bukatar kudi kuma kina son kudi kenan ya kamata in taimake ki kin ga harka ne gashi nan ya yi sake-saken nan dan shi ne na ke to wannan yake sai da ke shi kenan na ji ki yarda da wannan na yarda to yanzu kai ka tabbatar da cewa wannan magungunan masu inganci ne ba na jabu ba ne kai kai ana wannan magunguna da indiya an ka hito da su magunguna ne masu kyau to shi kenan na ji na yarda ki yarda na gode yawwa kin gani nan da nan kin yi kudi amma hangara kaddai ki yi sake mata na ta shi kin sani ha ba za ta shi ba ba za ta shi da gaske da gaske ba za ta shi yawa shikenan shikenan nagode to kenan in kayan sun zo na kira ki to madalla nagode haka za a yi to to to madalla nagode
wai kin san ai yarinyar nan aishatu ta so ta kashe kanta saboda an so a yi mata hwaɗe wai wai wai wai wai ke hyaɗe ho ba ƙaramin abu ba ne ba ha ke duk yadda aka ma hyaɗe ba ta mance shi ba a kanta ai ko bai kamata saboda shi ta ce za ta kashe kanta ba ha ban gane ba ke an taɓa miki hyaɗe ne ha ke wallahi gwamnati ya kamata a ce sun ɗoki matakai bisa kan irin wannan abin wannan yan daba masu yin irin wannan abin ai ya kamata a ce an rihe su gaskiya garinmu na ratanga garinmu na ratanga ya lalace ma'aihwa ba su ma iyansa horo ki ɗibi 'yan mata tsirara akan titi wannan ya zan watalci haba haba
na'am hakuri kin ga nan ne gidansu aisa nan ne gidan iyayensu aisa to nan ne eh nan ne gidansu haƙuri gaskiya kamata ce ki taimaka mata ki taimaka mata haƙuri nan ta zo ta same ni tana kwatanta a matsalolinta to ni ma kin san ina cikin matsaloli shi yasa ban saurare ta da kyau ba da ka ta rabi kwantar da hankalinki gaya mini mi ke faruwa da aisa aisa iyayenta ne suke gani kamar ta ba su kunya akan abin da ya faru gare ta ki yanzu ma shawarar da suke hakuri so suke su aika ta ƙauye ki samsam cikin gidansu yanzu kowa ya daina kula ta saboda wai ta yi yunkurin kashe kanta asha amma tsaya tsaya in kira dr sani in gaya mishi na tabbata dr sani zai ba mu shawara kuma ya kamata a ce uwayen ɗiya su rinka tattaunawa da ɗiyansu su san irin matsalolin da suke ciki gaskiya kai tunda kika yi magana dr sani na san za a samu mafita ya kamata a ci iyayenmu su ringa sauraron mu suna tattaunawa da mu domin sanin matsalolin da muke ciki na san da iyayenta suna sauraron duk abin da ya kamata a ce sun sani suna tambayar ta da yanzu haka bai zo ya faru gare ta ba hankuri ta kire dr sani domin ya same ta a gidan su sakina to sai dai dr sani baya da dama aiki ya mishi yawa sai ya ba ma Jean Paul umarni ya je da shi da Inspector Zina domin su ga abin da ke wakana.
Salamu alaikum. Ina kwananku. Kai ne baban Aisha.
Insha Allah ni da kenan.
Malam, bai kamata ba ka tura Aisha kauye. aisa ba ta da laihin komi waɗanda suka cuce ta suka yaudare ta su suke da wannan laihin ba ita ba to mara hakurin tunanin ku ne ni a ganin aisa ce mai babban laifi saboda a garin ta bata mun suna ta bata mazariya suna ta dauko abin kuma ta ka cikin gida kidan ba mai ce aisha ba ta laifi garin aisa ita ce mai babban laifi yanzu ne aisa take son taimakon ku bai kamata ba a ce ku tura ta ƙauye tura ta ƙauye bai amfana komi sai abin da ya bata madan hakuri ni gari na da amfani saboda anan ga idan na barta ba mai ɗaukar mai ita kowa ya sa abin kuma ta dauko ta kacin gidan ga kenan ba mai armanta ni tunanin na rige na yake kumci ya ta ce kuma ta tura ta kawo wajen kai na can ta samu jita arme gaskiya bai kamata a ce an tura aisu ƙauye ba saboda ko a makaranta tana da ilimi sannan kuma tana da hazaƙa ya kamata a ce ko da ba za ta yi makarantar gwamnati ba a samu mata makarantar kuɗi ta yi karatunta saboda nasa nan zuwa gaba za ku ci amfanin iliminta to na ji wani irin taimako ne kuke so ku ka mata
malam idan kana son ta to kar ku kai ta kauye kai ta kauye ba ta da amfanin komi ke ke ganin haka nan madan hakuri ni na gaya miki wagga magana take ba ni jinta ba wanda shi san ciwon ta yau duk wanga abin ni kada hidama duk zancen da kuke ba ni shi yana shiga ta ne na huta ta ne da haka ba ni mashi waranki baba ba min dai ban san a kai ni kauye a birni nan ga wallahi ban san san in ta kauye
malam ni dai nan wurin ni ce inspector zina kuma ni nan da ka gane ni yan sanda ce magana a tura yarinyar nan ƙauye bai taso ba yanzu ku zo mu je ciki ku zo mu je ciki akwai magana da za mu tattaunawa ni dai ba ni da dama yanzu gidan kaso zani kaso
duba ladidi ai na san da duk wannan amma kin san me za a yi ya kamata ki huta kin zo kina ta wani wahala kamar dokin kara da sahe kina zauren littattafai da magaice shagon kitso haba abin yayi yawa haba ramatu ya ne zan yi ba ci ganin kowa inda yake so yake yi da ni da ba ci ga na farko da sarakuwa ta ce jeru na biyu iya na uku mai gida na lamin ke hatta da bubakar ya biyo bayansu ya ci muhammadu yana son sakot in makaranta diyata ba ta da madarar sha na san da duka wannan amma wannan bai ba hujja ce ba da ya kamata ki zo kina wahal da kanki haka haba ladidi ina zari mana kaɗan na sani abubuwan sun mini yawa amma duk da haka ban sarewa ke dai ta hira mutu na ji na gode na ji zan tahi ko da yake ma ya kamata in je in yi ma Dr. Sani girki ko in ce makwabcina ke na ta yi kinshi sai an jima amma in kin tashi ki rufe shagon akwai mai gadi zai ta yaki aha na gode sai an jima
madam ina kwana lahiya lo a'a ya aka yi kama kara hakan gane gashi har na rufe shagon kawai ka bari sai a'a madam ba wannan ne ya kawo ba wata harka ce ta kano wadda muke so mu saki ciki wadda yi wannan shagon naki na kitso wani magani ne muke sai da mai sa horin jiki magani mai sa horin jiki
eh magani ne mai sa hwata ta yi hori magani ne daga amerika wanda ake kawa ana sai da shi a farmasi jibu wanda wadda muke tare da ita yau shekaru biyu ke da ke amfani da shi diwen da jikinta ya hori pes ba shi da matsala ko kaɗan za mu turo miki masu saye ki ɗoka ki basu.
to ya ne za a ka turo wani masu saye ta yanar gizo gizo za mu tura da sako an san maganin sosai idan mutum ya zo ya ce yana neman ladidi ko mandula ya aiko shi ki ɗoka ki bashi.
to ai shagon ba nawa bane na mai gida na ce yanzu ta ba mu aiki da masu gidaje da ku muke aiki saboda su sun riga da sun cika aljuwansu ga kuɗi kaɗan daga cikin abin da muke iya baki kenan.
kai wannan kudin ai yayi yawa rike su ana jiran mu wani wuri daga lamba ta kira ni in kin amince sai an jima
yan uwana kai lalle abun yana gilgilwa yan uwana kai lalle abun yana gilgilwa she ita ladidi wani bangare take hangara kuma shirinta na gaba mi ya kumsa don ta samu ta cimma gurinta shin abdulazizi zai iya biyan bashin da ya ɗauka wajen ada idan muna son samun amsoshin duk wannan tambayoyin sai mu tarbi shirinmu na gaba rayuwa kenan.
Ngoza